أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala yau za mu tashi a dai cikin wannan babi jami'in lissalati darasinmu na 28 kenan yan Allah yadda wanda ya zo a ranar 17 ga watan 8 hijirar manzan Allah 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu fahimta ciki ko mai aiki da shi daidai gwargwado na jiya mun yi karatu dai akan matsaloli na sallah da abin da ya shafi rafkanwa to yau ma dai cikin wannan karatun muke malam ya ce wa man kama minis na taini raja a malan yi fari arba biya daihi wa rukubataihi to duk wanda ya yi zabura zai miƙe daga raka'o'i guda biyu ya tashi ya bi ma'ana ya yi raka'a biyu zai zauna ya zaman tahiya sai kuma ya miƙe to wannan ya dawo ya zauna amma wane lokaci ne lokacin dawowa ya zauna ya yi tahiya mala ya ce malan yi fariƙil arba matuƙan bai rabu da ƙasa ba biya daihi da hannayensa wa rukubataihi da gwiwoyinsa kaga dai matuƙan dai bai tashi ba kenan to muddin bai tashi ba dai kada ya tashin ya koma ya zauna ya tahiya kuma babu komai gare a kan shi fa in faraka ha idan kuma har ya riga ya bar ya bar sujada da gwiwoyinsa da hannayen shi, to tamada ya wuce da yin sallar shi, bi ma'ana ya riga ya shiga raka'a na uku kenan, walam yarje nan ba zai dawo ba. Ba zai dawo ya ce bayan ya miƙe ya dawo kuma ya zauna ya ce zai yi wannan tahiyan ba ya wuce kawai ya bar batun wannan tahiya da zaman tahiya da komai ya batta a wannan waje din. Domin ya riga ya shiga aiki na farilla. wannan tahiya kuma da zai yi aiki ne na sunna to tunda har ya riga ya wuce ta ba zai dawo ya ce bari ya yi ta ba mamu ma idan sun ga har liman din ya riga ya bar ya bar sujada da hannayen shi da gwiwoyinsa to ba kada ma su ce mishi subhanallah idan su faɗi subhanallah ya san fa an bar wannan amma ba wai domin ya dawo ba yawa saboda ya san akwai wani aiki da za a can ƙarshen sallah shine yace walam yarji ba zai dawo ba sujada qabla salami sai yayi sujadan qabli a dalilin ya bar wannan zaman tahiya da ita kanta tahiya din to wannan shi ma an gama da shi wa man zakara salatan duk wanda ya tuna da wata sallah to sallaha ya sallaci wannan sallah mata zakara ha duk lokacin da ya tuna ta in ka tuna ana binka wata sallah to lokacin da ka tuna ne lokacin sallatan ta ala nahwi ma fatatu zai sallaci wannan sallah a bisa yanayin da ta shige mishi in ta shige mishi sallah ne na wanda ake yin ta ɓoye ya tuna da daddare to in ya tashi rama ta zai rama ta ɓoye ne in ta shige mishi sallah ne wanda na tafiya sai ya tuna ta shi kuma yana zaman gida bayan ya riga da gida yana zaune to zai rama ta a sallah ne na tafiya ba a sallah ne na zaman gida ba in ya tuna wannan sallan sallah ce ta zaman gida amma ya tuna ta a hali na tafiya to zai rama ta dai a sallah ta zaman gida rakawai hudun nan ba zai ce bari ya yi kasarin ta ba domin yana tafiya a'a zai rama ta a kan yanayin da ta kubuce mishi ne kuma zai rama ta a kowanne yanayin da ya samu kanshi amma yana kula da sallan wace irin sallah ce wace irin yanayi take da shi a wannan yanayi zai rama ta ba zai rama ta a yanayin da shi yake a lokacin ba zai duba sallar ne ya rama ta a yanayinta ba a yanayin da ya samu kanshi ba a a shi yana cewa misali kamar yin sallar magriba an tashi rama ta a rama ta a daidai lokacin magriba ba haka ba ne yanzu ka tuna sallar ne ka karfe sha biyun rana sai ka tuna baka yi sallar magriba ba sallar magariba a bayyane ake yin ta rakawoyi uku ake yi to in ka tashi za ka rama ta a daidai wannan lokacin sha biyar ranan amma za ka rama ta a yanayinta yaya take ta sallar magariba raka'a uku raka'a uku za ka yi a nan rakawoyin ta biyu na farko ya ake yi a bayyane a bayyana za ka yi ta duk da cewa sha biyun rana ne ba za ka ce ai sallolin da ake yi da rana a ɓoye ake yi ba a bayyanan za ka yi ta yanayinta kawai za ka duba sai ka ɗauko sai ka sa ta kai kuma a duk lokacin da ka samu kanka shine wannan wa man zakara salatan sallaha mata ma zakara ala nahwi ma fatatku summa ada sai ya dawo ya mayar da ma kana fi waqtiha abinda yake cikin lokacinta mimma salla ba'da ha wanda ya sallata a bayan wancan wanda ya manta wannan shine bangare na biyu sallah ne ta wuce alal misali sallan sallan sallan azhar sai da aka zo sallan la'asar sai ka tuna fa gashi fa sai da ka yi sallar la'asar ba sai ka tuna ai ba ka yi sallar azahar ba to tunda kana wannan lokaci na la'asar din a wannan lokacin da ka tuna ba ka yi azahar ba sai ka sallaci sallar azahar din sannan kuma sai ka sake yin sallar la'asar tunda sun yi musharaka a lokaci sannan kuma sallolin da suka wucen ba su da yawa za ka yi ta ita kaɗai ne idan sallolin da suka riga suka wuce suna da yawa kamar suka kai salloli biyar ko abin da ya fi biyar to wannan in ka zo ka yi agrib a la'asar ɗin to ba sai za ka yi la'asar ɗinka a daidai lokacin la'asar tun da wayancin wanda ake bin ka sun kai biyar ko sun wuce haka sannan sai ka yi wa'annan ba sai ka dawo ka sake la'asar ɗin ba amma duk in ana bin ka sallolin ba su kai biyar ba sai ka tuna wannan ka tuna su a wannan lokaci ɗin to shikenan za ka yi wannan salloli hudu ko salloli uku ko salloli biyu sannan sai ka maimaita kuma wannan wanda daman ka riga ka yi ta sai su dawo sun jeri kenan yawa ba wai wancan tana gaba waɗannan suna baya ba na'am malam yace suma adama kana fi ma kana fi waqtihi mimma sallaba da wa man alaihi salawatun kasiratun wanda kuma akwai salloli masu yawa a kan shi sallolin suna da yawa wanda bai yi su ba to sallaha fi kulli waqtin min laylin wa aw naharin ya sallaci wayannan salloli a kowane irin lokaci ne min laylin na cikin dare aw naharin ko kuma ko kuma yini wa inda dulu'i shamsu kai lokacin ma da aka ce kada a yi nafila lokacin hudowar rana to ka sallaci waɗannan salloli da ake binka wayan da gurubi hakan nan ma lokacin faɗuwar rana ka sallaci waɗannan salloli ɗin baka da cewa a a wannan sallah an haramta yin sallah ko wannan sallah wannan lokaci an haramta sallah ko an ce makaruhi ne kai baka da wannan tunda ana binka ne ga sunan da yawa to kai ta yi kawai koma wani lokaci mala ya ce kai fa ma ta yassara lahu duk ta inda ya samu sauƙin yin su ya yi su wa in kanat yasiratin idan kuma sallolin da ya suka wuce shin bai yi su ba kaɗan ne aqallu min salati yawmin wanda ba su wuce sallah na yini guda ba yini wa lailatin wato salloli biyar kenan to sai ya zo zai yi wannan sallan to bada abihin ne ya soma da ramakon waɗannan salloli guda biyar din mun gane ko kamar mu yi bayanin kenan ɗazu ya soma da waɗannan wanda ake bin shi wa in fata wakti ma huwa fi waktihi ko da a ce lokacin wanda yanzu sallan asuba ɗin sai ka tuna ana bin ka sallolin isha'i magriba azahar la'asar sai yanzu ne ka tuna ana bin ka kuma ka tashi zaka biya gashi kuma za a yi sallan asuba to abinda zaka yi zaka soma da wa'yancan sallolin ne sai ka kawo su ga baki ɗaya kafin ka kawo sallan asuba ko da lokacin wannan sallan asuba ɗin za ta fita. Wannan shi ne yadda za ka rama su. Wa in fata waktu ma huwa fi waktihi, wa in kasurat in sun fi haka fa, sun fi salloli biyar, to ba da bi ma yi kawo fa wata waktihi sai ya soma sallah da wanda yake tsoron cewa lokacinta za ta fita. A sha ana binka asuba tun isha'i, ana binka isha'i asuba azhar la'asar magriba isha asuba sai wannan asuban ne tukunna zaka biya wa yancan to kai sallar asuban ne yanzu sannan sai ka kawo wa yancan tun da sallolin da ake binka sun haura ma biya amma in ba su wuce biyar ba to sai ka soma da su kafin kai wannan asuba din wa man zakara salatan fi salatin to sannan kuma wanda ya tuna duk wata sallan da ake bin sa fi salatin a cikin sallan da yake yi yanzu ana cikin sallan asuba din nan kawai sai ka tuna ai ban yi isha'i ba to fasaddat ma- fasaddat hazihi alaihi wannan sallah ta asuba din ta riga ta ɓaci sai ka yanke ta a wannan waje sannan sai ka je ka ka abin nan ka ka sallaci isha'i sai kuma ka zo ka dora asbahi mun gane ko ka tuna sallah cikin sallah kenan to wannan su ma nasu ya kare wa man dahika fi salati wanda yayi dariya a cikin sallah shi kuma menene hukuncin sa to a ada ha ya sake wannan sallah din amma walami idil wudu'a ba zai sake alula ba imamu abu hanifa ya ce a'a har alulan ma sai ya sake mun gane ko duk abin da ya bata sallah ya bata alula shi a fahimta ta imamu abu hanifa amma wannan ne ya kyalkyale da dariya a cikin sallah to abin da zai yi wannan sallah tukunna ta ɓaci in ma mu ne ta ma- ba- ina ganin yana nan ma Eh, wa in kana imaman in ya kasance liman ne fa wa in kana okay ma imaman in ya kasance tare da liman ne fa sai yayi dariya to wannan tamada fa zai bi liman sallan dai ta ɓaci amma zai bi liman sai an sai an ƙara wannan sallah ɗin sannan sai ya tashi ya sake sabuwar sallah mun fahimta ko wa'ada wa'ada tamada wa'ada wala sha alai yau tamada ya ci gaba da sallan shi wa'ada sannan ya sake wannan sallah da yayi dariya a ciki wala sha alaihi babu komai a kan shi fitabassumi inda yayi murmushi in murmushi ne ya yi to wannan babu komai a kan shi amma dariya sallah ta ɓaci sannan kuma zai ci gaba da bin liman a cikin wannan sallah ya shiga abin da ake kira kurkukun liman kenan ya shiga kurkukun liman sai ya fitar da shi da yin sallama to shi kenan a shi mugtafarin an an gafarta mishi wanda ya yi kuka a cikin sallah mun gane ko a'a can ne ma tukunna sai an koma wa- wa- wa aninul mariri kenan numfashin marar lafiya shi ma muktafarin wannan sai ya yi kuka domin abin da ya karanta cikin cikin sallah wasu ayoyi da ya karanta sai kuka ya zo to wannan shi ma babu komai a kan shi yawa kamar yana nan tare da wanda ya yi murmushi an faɗi siffofin aljanna an faɗi siffofin aljanna har yasa shi ya yi murmushi to shi ma babu ko kuma a kai shi da mai murmushi da mai kuka a bisa wasu ayoyi da aka karanta a cikin sallah babu komai a kansu
Baro kallo kaman nan na abin nan, gashi yayi abin nan a cikin sallah yayi dariya.
eh Sallar ta ɓaci.
sallah ta ɓaci Ba dama ya yanke ya sake niyya ya sake sabuwa.
ba zai yanke ya sake niyya ba in ya kasance mamuni amma in liman ne ko mai sallah shi kadai to wannan zai yanke sai ya sake sallah eh an so a wani kaulin in liman in li in ma in mai sallah shi kadai ne sai dariyan ta ya kubce yayi dariyan a raka'a na farko to an so ya cika raka'a na biyu ya zamanto sallan ta koma shafa'i sai sai ya- sai ya yi sallama wasu malamai suka ce ai ma tun da lalacewan sallah ne batun sallaman ma bata taso ba ya yanke sallah kawai ya sake sabuwa in shi kadai yake sallah ko kuma in shi liman ne mun gane ko wannan duk sallan ta ɓaci zai yanke amma in ma mu ne to shine shi liman din sai bai yi dariya ba liman kuma in dai har ka kabbara sallah ka soma bin liman to ai kana cikin hauzin liman har sai ya sake ka yawwa ina ne muke alhaji kamar kayi magana kamar lokacin da mutum ke sa na wanda za ka same shi ba ayar ne yake karantawa take sa shi kuka ba eh amma damuwa da wani tunani da tunani haka eh to shi wannan ana cikin sallah ba ayoyin alkur'ani ne na azaba suka sa shi kuka ya zo ba a'a damuwa ne na duniya kawai ya tuna ko yanda yake ciki shi ya sa shi kuka na Eh, can ya shiga tunani in har tunani kuma ya yi yawa ya fita daga sabga ta sallah yana iya sallah na iya rushewa amma inda ya zamanto an gafarta ma tunani kaɗan shine cewa man jala fikruhu qalilan wanda tunaninsa ya bar al'amarin sallah kaɗan babu komai a kai shi amma har in ya kai irin wannan yanayi tunanin ya kai ga gashi nan fa wani abu domin in ba a yi aune ba zai so magana shi wannan mai wannan kuka ɗin don magana watakila ta fi sauki akan kuka ɗin to shi ko wanda ya magana sallah sallah ta ɓaci ko akwai wani nasi a kai to akwai wani mai wani lokacin da ake trenchment eh
so sunansa sai ya fita a cikin wanda za a kore su a aiki ok amma kuma amma kore shi a aiki so sai na zo na same shi haka a cikin masallaci eh da ya ga lis ɗin ya ga sunansa sai ya fito sai ya zo ya aura to yana cikin sallah sai na zo na same shi na kuka na an dalilin da ya sa na yi wannan tambaya.
ok to ko addu'a yake sallan nafila eh ok akwai ma maganan ka bambancin sahau cikin nafila da abin nan ko da farilla watakila yau za mu yi magana a kansu in ma babu su a cikin nan da za mu yi naga ana ta tafiya a ciki ba mu kai wajen ba ko ma ba a nan ba ne to ala ya ta halin dai fai za a ta ta ila salati idan ka zo yin sallah fa farrik albaka ka karkata zuciyanka minar duniya da abin da ke cikin duniya wa ma fiha daga duniyar da ma abin da ke cikin duniya saboda me kana ganawa ne da mahaliccinka to shi yasa ake son yin jam'i din zai yi wahala kaga an yi sallar an gama shaidan bai zo ta kanka ba mun gade ko ai shine wani fatawa na manta sunan malamin da ya bada ita abu ne aka bada ajiya aka manta shi ya cika je ka yi sallah to da ya je yana sallar nan kuwa sai ya tuna ga inda ya ajiye wannan ajiya na shi to shine da ya dawo ya ce to ai abinda isa har ka tuna wannan din ba wai sallan ne ta jawo ka tuna ba shaidan ne da ya zo yana so ya fitar da kai daga cikin layin abin da kake ciki sai ya tuna maka da wancan din. mun gane ko to zai yi wahala a kama sallah har a gama baka ji wani tunani ya zo maka ba ya zo ya tafi ya zo ya tafi musamman a daidai wuraren ƙarshen sallah din ta nan ne ai sallo ake samun sahau rakanuwa a ta nan ne raka'a na uku na hudun nan yana tafiya sai ka rasa wanne ne wace raka'a ma kake ciki yana zuwa za ka ji wannan kana zuwa wayannan raka'o'i din Allah ya taimake mu Ah, to wannan kenan wannan fi salati huri a cikin sallah mutum ya hura wani abu bi ma'ana da bakinsa ya hura iska ta fito a cikin sallah kal kalamu kamar yayi magana ne To kaga in ka zo yin sallah dan ka zo yin sujada kaga akwai wani ɗan ciyawa ciyawa a inda zaka sa eh, goshi ba za ka yi huri da bakin kawai domin ka gusar da wannan ba. Yau domin ka yi wannan hurin ka fitar da iska ta baki banda ta hanci, ta hanci babu komai amma ta baki to kaman ka yi magana ne. Wal amidu li zalika wanda ya ganganci a cikin wannan mufsidin li salati wato ya zama mai ɓata sallansa bi ma'ana inda gangan kai sallah ta ɓaci eh sai a sake wata in ko da kuskure ne to wannan zaka ɗora shi da ah, ah, sujada na ba'adi wa man akhta alqiblata wanda yazo zai yi sallah sai kuma ya kuskure ma alqibla bai abin nan ba, bai yi setin alƙiblan ba, watakila ka zo za ka yi sallah maimakon ka kalle alƙibla kai kuma sai ka ba mu alƙibla baya ma duk ka yi sallah. Wannan abin da za mu lissafo duk wanda ya yi irin sato an so ya sake yin sallah ɗin inda lokaci. Mun gane ko? Duk wanda ya kuskure ma alƙibla wajen yin sallah a adafil wakti ya mai da wannan sallah a cikin lokaci bi ma'ana ya mai da wannan sallah idan da akwai lokaci idan ko babu lokaci sallah ta yi to duk abin da ka ji an ce maka ka mai da wannan sallah aka ce a cikin lokaci ne inda lokaci ne za ka mayar to mayar da wannan sallan ba wajibi ba ne a ɓangare ne na mustahabi mun gane ko sai ka yi sallah sai da safe ko kuma gari ya waye ko kuma wani ya zo ya faɗa maka ai ba nan ne alƙibla ba to shi kenan inda sauran lokaci na wannan sallan sai ka sake sallah in kuma babu sallah ta yi to wannan na farko kenan wa kazalika hakan nan man salla bi sobi najasin wanda ya sallah da tufa mai najasa ya yi sallah da tufa mai najasa sallansa ta yi a wannan lokaci ɗin inda lokaci ya cire wannan mai najasa ɗin ya sanya wani sai ya sake sallah in babu lokaci sallah ta yi aw ala makani najasin ko kuma yi sallah akan ah, digire waje wanda yake da najasa shi ma sallah ta yi inda lokaci ya sake sallah in babu lokaci sallah ta yi waka zalika hakan nan ma man tawabba'a wanda ya alola bima'i najasin da ruwa wanda yake da najasa ruwa wanda yake da najasa mukhtalifun fi najasatihi wanda an yi sabani wajen najastuwan shi mun gane ko ko kuma yayi ruwa da wanda ma yayi alola da ruwa ma wanda yake mai najasa din amma ba wai fa a dalilin ya sani ba bai sani ba yayi ruwa da mai sai da aka gama aka ci to a wannan ruwan da kai amfani da shi ba shi da kyau sannan kuma mu gane ruwa mai najasa wanne ne ruwa mai najasa yawa saɓanin irin wannan ruwan da za ga yara sun sun sha ruwa sun mayar da shi cikin randa sai a ce a zubar wannan ruwan ba mai najasa ba ne yau ruwa ne mai kyau wannan ko kuma ana, ana zaune ana zaune sai akuya ta zo ta sha ruwan da za a yi alola da shi wannan ruwa ne mai tsarki tunda ita ba ta cin najasa yawa inda dabba ta sha ruwa sai dai dabban da take cin najasa take kalace da najasa shine idan ta sha ruwa sai a ce ruwa ya zamo mai najasa amma ruwan da aka sha aka mayar ruwan da aka sha ruwa ne wanda ake alola da shi ruwan da aka sha aka sake mayar da shi ruwa ne wanda ake alola da shi kada a ce a ka sha zai mayar zubar da wannan zubar da wannan wannan almubazzaranci da ruwa ne numfashi baya ɓata ruwa numfashi ba najasa ba ne, bakin mutum ba najasa ba ne, sai dai idan ya kunso najasan shi a bakin, shi ne ya zo ya sa a cikin ruwan ya mai da shi, to inda fa ya zamanto najasa kenan nan ma in ruwan ba shi da yawa. In ruwa yana da yawa to ya, ya, ya, ya wanke wannan ɗin. Wallahu a'lam. shine malam yace wa kazalika man tawabba bi ma'i najasin mukhtalifun mukhtalifun da kai sabani fi najasati a cikin najastuwar ruwan sai alwala da shi wa amma man tawabba bi ma'in qad tagayyara launu amma wanda yayi alwala kuma da ruwa wanda a zahiri gashi tagayyara launuhu launin sama ya canza aw ta'amuhu lokacin da yake kurkuran baki sai ya ji dandanan shi ya canza aurihu ko kuma lokacin da ya shaka shi a hanci sai ya ji wato abin nan ɗin ƙamshin ruwan ma ya canza kaga ya tabbatar da wannan ruwa ya jirkita still sai ya yi alola da wannan ruwa to a ada salatuhu abadan har abada sai ya sake wannan sallah ɗin banda sallan ma wa uku da alolan shi gaba ɗaya sai ya sake mun fahimci wannan ko saboda ne saboda duk hanyoyin da zai tantance cewa ruwan mai kyau ne ya bi su shi yasa kaga aifar lan alolan daga wanke fuska aka soma. Na farko za ka iba, za ka iya gani cewa ruwan mai najasa ne ko ba mai najasa ba, ya canza ko bai canza ba. To sai baka gani a nan ba saboda ne, saboda cikin dare ne. To amma daga lokacin da ka kai baki za ka ji ɗanɗanan shi ya canza. Ka daga lokacin za ka soma cewa da menene ya canza, ɗanɗanan nan na menene. wannan ma duk sai baka gane ba kai wayansu wai ba sa jin zaki ba sa jin ɗaci ba sa jin tsami to daga lokacin da ya kai shi hanci kuma za ka iya gane cewa ruwan nan ya canza kafin ka shiga farillan alula za kuntum ila salati sai Allah ya ce fagasulu wujuhakum daga nan ne aka soma alola in ka je manyan littattafai da za ga wannan suke soma kawa kamar muktasar sai soma da wanke fuskan kawai ba a soma cewa wanke hannu kurkuran baki shaƙa ruwa ba kawai shi sai soma da wanke fuska daga nan ya soma alula din to wayannan duk ana yin su dan ka tantance ma da menene zaka yi zaka yi alula din Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan za mu tashi kan magana wajen jam'in sallah daren da ake ruwa abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana alhaji tambayanka bambanci tsakanin rafkanuwan sallah da rafkanuwa eh, rafkanuwan sallah na farilla da na nafila bambancin nan guda shida ne ko biyar na farko wajen bayyanawa da wajen ɓoyewa mun gane ko akwai bambanci a wannan waje ɗin in ka zo ka yi nafila alal misali da rana ba sallolin rana ana yin saɓoyi ba sai ka yi shi a bayyana babu kabli babu ba da kanka ka tashi za ka yi shafa'i da wuturi sai ka yi su a ɓoye karatun a ɓoye babu kabli babu ba da kanka wannan biyu kenan sai kuma wajen raka'o'i sai ka zo ka yi raka'a biyu maimakon ka yi sallama sai ka tashi ka ƙaro ta uku mun gane ko to wannan abin da zaka yi a nan din ba a nan zaka yi sallama ba sai ka sake ƙaro ta hudu sai su zamanto shafa'i babu ba'adi babu qabli akan ka sabani idan da sallah na farilla ne wanda dole zaka yi qabli ko kuma ka yi ba'adi akan wannan sai kuma na uku kenan ko na hudu kuma sai ka yi ƙarin ma da kai ƙarin kuma har aka yi sallama har ka tafi ashe ka yi kai menene nafulanka raka shafa'inka sai ka yi shi raka uku kawai to shi ma babu cewa za ka dawo sai ka sake wannan shi ma yana nan sai na na biyar kenan ko to na biyar da na shida na manta sai Allah ya kai mu sati ne zuwa amma suna nan cikin ahalari sitti masa'ila ya lissafa kuma da akwai wanda yake da su a kayan zai gabato mana saboda a wuce wannan wajen wurare guda shida ne to wayannan dai suna daga ciki an so in Allah ya kai mu karatu na gaba sati mai zuwa kin tunda gobe ba karatun fito za mu yi ba za a zo da sauran wallahu ta'ala alam wa alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. Eh. Na'am. Zai rama su. mutum ne ya bar garinsu ya je wani waje, mutum ne dai kawai ya bar shi ya yi shekara guda bai yi sallah ba. Wannan shi ne kawai tambaya ya shekara guda bai yi sallah ba akan ma kowane hali, domin bayanin da shi mai tambaya yake yi bai kai a ce ya bar sallan ba. Yau dan an kai ka wani waje, an kai ka wajen ko ma wane irin mutane ne, ko ma babu ruwa, ko ma babu masallaci, ko ma babu musulmi, ko ma an hana ka yin sallah, kai dai za ka yi wannan sallah ɗin. Me askari yana cewa la ya azubu wa huwa ya aqilu. Sallah ba ta faɗi a kan mutum ba alhali yana da hankali, in dai da sauran hankalinka a jikinka to za ka yi sallan nan. Sun ki nuna maka gabar ma za ka yi sallah, sun nuna maka ma za ka yi sallah, a gona ne za ka yi sallah, da ruwa ne za ka yi sallah, ba ruwa ne za ka yi sallah. Saboda shi ɗan Adam musulmi a nan sallallahu alaihi ya ce an sanya mana ƙasan nan gabaki ɗayanta ta kasance ɗahuran wa masjidan, majan yin tsarki ne kuma masallaci ne, saboda haka kaga ba za ka ce ai kai baka da masallaci ba, ba za ka ce kai baka da ruwa ba wani yana ɗaya daga cikin abin da aka fifita al'umma nan sallallahu alaihi da sauran al'umma. Su kan sai sun je wajen yin ibada suke yin ibada, amma kai kuma ko ina ma wajen ibada ne. Saboda haka sai kai wannan ganganci baka yi sallah ba har shekara guda sai ka dawo to shi kenan sai ka ɗauki aniyan yin wannan salloli ɗin. In salloli kuma suka yi yawa irin wannan, kada ya kasance kuma kamar yadda mai adar ce kada ya kasance mai ganganci wajen ramakon sallan. Yaya ne baka zama mai ganganci ba, shine idan an yi sallah asuba kamar yadda muka yi sallah asuba ɗin nan, to sai ka kawo, sai ka sake yin wata asuba ɗin, sai ka yi azahar, la'asar, magriba, isha. kaga kayi sallah na rana ɗaya kenan idan aka yi azahar sai ka sake kawowa daga azahar ɗin sai ka sake yin wata azahar la'asar magriba isha asuba kaga kayi na kwana biyu idan aka zo la'asar ita ma in ka yi sai ka sake maimaitawa kai salloli biyar magariba ma in an yi sai ka sake maimaitawa kai salloli biyar isha ma in an yi sai ka sake yin na kwana guda kaga ka yi salloli na kwanaki biyar a rana ɗaya to da haka za ka yi lissafi in dai za ka yi wannan to ba kasance mai ganganci wajen ramakon sallah ba to haka za ka yi wannan lissafi ɗin in a rana ɗaya ka yi salloli na kwana biyar to da haka za ka yi lissafi kwana nawa ne za ka gama salloli na shekara daga ka yi shi kenan to he ma aka zo ma kai kan ma lissafi ya karye maka ka rasa ma sallolin nan wai ga baki ɗaya guda nawa ne ka basu to malamai littafi ya karantar da mu cewa ka yi ta yin salloli kai kan ka yi ta yin salloli har sai ka ji kai a zuciya na yanzu kan duk sallolin da ake bi na ma na biya su tunda kai baka san nawa ne ma ka sallolin ba baka san ma da nawa bane ballanta naka ce mu yi lissafi ka rikice ga baki daya to wannan sai ka yi ta salloli ka yi ta salloli har sai ka ji cewa yanzu kan abinda ake bi na dinnan na biya su to shikenan sai ka yanke sai kuma ka ci gaba da addu'a na sauran laifin da kai da sauransu wallahu a'lam amin amin wa alaikum salam kamar wannan tsohon suna iya in kamar ana bin ka ba shi suna iya ka yi na asuba ka yi biyu ka yi na na Allah ka yi biyu da da asuba ka yi biyu ko kuma dole sai ka yi in da asuba din kamar yadda ka faɗa.
jera su ake yi shi yana tambaya ne yanzu kamar an yi sallah asuba zan rama salloli da ake bi na da yawa to saboda haka in an yi sallah asuba bari na yi sallolin asuba asuba asuba asuba ko
ana yin asuba oke sai sake yin asuba din ya an yi azhar a wannan ka kasance mai kasala a wannan mai kasala in an yi asuba na yi asuba in an yi azhar na yi azhar in an yi la'asar na yi la'asar magriba na yi magriba isha na yi isha na shekara guda zan rama sa shekara ɗaya kenan a wannan ka yi ganganci kasan za ka kai amma aka same ka wujiga wujiga wajen ƙoƙarin bayarwa ɗin ai an san kayi yawa sai a cika ta sauran in Allah Al- Allahu gafurur rahimun ne yawa amma wannan ka kasance mai kasala a wannan amma wai ka kasance ba mai kasala ba shine duk sallah ɗaya ka rama na kwana ɗaya duk sallah ɗaya ka rama na kwana ɗaya a rana za ka rama salloli na kwana ɗaya Mm. Allah ya taimake mu wa alaikumus salam an wajen da aka yi mutum ya hura iska eh Allah ta masa wata wanda kuma in ya zo yana sallah ya ji wani abu na ya ci abinci sai ya ji a manyan dinga shaukarwa ya ringa tofarwa shi ma ya- shi ma ya fitar da iska ai shi kan ma har harafi ma da harufa duk sun fuffuta ai wannan duk ya shiga wannan layi din gara in ka ji wani abun a bakinka ka sa hannu kawai ka cire kamar yanzu mutumin da ya yi hamma an ce sudda fahu ka'idan hamma kenan in za ka yi hamma ka toshe bakinka sannan yawun da ya fito a hamma ba a haɗiye shi tofar da shi ake yi to kai kuma gashi kai kana sallah to sai ka kama bakin riganka sai ka share shine ka'idan shi domin ka ce za ka tofar ka fitar da wannan iskan da ake magana a kai wani harafi ya fita ka yi magana wannan fufi salati kalkala ne kamar zance ne Allah ya taimake mu صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين